إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شدة قوة ربيع الأول جرم الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya dace da sha tara ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram min adillatil ahkam yau za mu tashi akan hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu ni a wuri na dai da tara malayin cewa ibn abbas radiyallahu anhu ma qal an karba hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Allah mai tsira da abincin Allah ya ce la tumari akhaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wato kakkai jayayya da dan uwanka kakkai ma dan uwanka jayayya irin jayayya ta addini wala tumazihu kuma kakka zolai dan uwanka wala ta'iduhu maw'idan kuma kada ka mashi alƙawari fa tukhlifahu sai ka saba alƙawarin da kai mashi kakkai akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi bi sanadin da'if da isnadi wanda yake mai rauni hadisi mai launi ne amma a cikin ma'anar shi an samu hadisai da dama waɗanda suke bayanin kowace matsala daga cikin wannan matsaloli guda uku da hadisi ya faɗi kakka yi jayayya da ɗan'uwanka kakka zolaye shi sa'annan kuma kada ka mai alkawari kake cika mashi mun gane ko? to akwai hadisai daban-daban da aka ruwaito a cikin kowane babi musamman game da jayayya hadisi da imamu tabarani ya ruwaito cewa wasu jama'a daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito wurinmu alali muna tattaunawa irin tattaunawa ta jayayya ta rigima a cikin wani abu daga cikin al'amarin addini sai manzalar sallallahu alaihi wasallam ya fushi fushi mai tsanani wanda bai taɓa yin irin shi ba ma sannan manzalar sallallahu alaihi wasallam ya mana tsawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin ya ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine umarnin da Allah ya ba ku ku yi ta rigima ku yi ta jayayya ta addini manzala ya ce ku sani ba waɗanda ke gabaninku abin da ya halakar da su shine jayayyan addini irin wannan rigimar ta addini ita ta halaka su sai manzala ya ce ko bar jayayya saboda mi saboda karancin alkhairi shi ko bar jayayya saboda alherin jayayya kaɗan ne manzala ya ce ko bar jayayya domin mumini bayan jayayya ko bar jayayya domin wanda ke yin jayayya asarar shi ta tabbata manzala ya ci gaba da cewa ku bar jayayya ya ishi mutum ja abin nan laifi a ce mai mai dan jayayya ne a cikin addini kasancewa ka da yadda kake rigima kake ta addini to ya ishe ka laifi wurin Allah subhanahu wataala domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake jayayya ta addini ba zan mai ceto ranar alkiyama ba ko bar jayayya zala ya ce lalle ni mai lamunce ma duk wanda ya bar jayayya ne da gidaje guda uku a cikin aljanna a cikin garaken aljanna ƙasan aljanna da tsakiyar aljanna da kuma saman aljanna ga dukkan mutumin da ya bari jayayya na mai garantin zai samu waɗannan gidajen guda uku ya bar jayayya alhali yana da gaskiya amma ya bar jayayyan saboda mi saboda ba ta da kyawu mazala ce ku bar jayayya domin farkon abin da Allah mahalicci na ya hane ni game da shi bayan bauta ma gumaka shine jayayya Allah ya ce in barinta to kaga wannan hadisi ne da yazo yana bayanin ita kanta jayayya ita kare rishin muhimmancinta rishin alkhairinta bala'in da take haddasawa a cikin rayuwa sa'annan kuma ga hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle mutanen da suka fi kyama zuwa ga Allah subhanahu wata'ala waɗanda Allah ya fiki cikin mutane duk cikin mutane wanda Allah ya ki shine mutunan da yake yawan jayayya kuma ya tilje ya rike aitai kuma ne na gagan shi rigima addini ce wannan mutunan ya fi kowane mutum bakin jini wurin Allah subhanahu wata'ala abinda ake ce majayayya shine wato ka soki maganar wani domin ka bayyana kuskuren da ke cikin wannan maganan ba tare da wata manufa ba banda kawai ka kaskantar da wanda ya magana manufarka shine ka wulakanta shi to shi ake ce majayayya kai kuma ka bayyana matsayinka a cikin wannan al'amarin da kace bai iya shi ba shi ake ce majayayya to Allah subhanahu wataala ya hana mu shi mu bare shi yaya ba ta da kyawu mummuna aiki ne daga cikin mugayen ayyuka wayanda Allah subhanahu wataala baya so mu zangin su addinin mu addini ne na kwanciyar hankali addini ne na lumana amma tattaunawa da mabuta ilimi saboda fa'ida wannan babu laifi a cikin ta tattaunawa ba rigima ba tattauna kamar rigima ce amma tattauna to yaya kaza tun an ce kaza ya kaza a matsayinka na kana da yaya kaza din kana gaban malamai kana da ɗan ilimin ka bakin gwargwado wanda ka sani sai ka yi wani sabu ko ka yi sababbin abubuwa to ka iya zuwa da naka su ƙare ka ku tattauna su ƙara ma ai wannan matsalan dama akwai abu kaza cikinta dama kaza kaza ne cikinta kaza da ka sani to kaza ne ciki kuma yana tambaya na to ainihin abin da na sani kaza ka kamar rigima amma kuma neman ilimi ne wannan ba ya shiga cikin me a cikin abin da aka hana mana dai hadisi ya hana cewa mu yi jayayya game da addini musamman jayayyar da babu manufa a cikinta irin jayayyar da galibi ake yi irin jayayyar da mutum yake yi dama manufar shi ya kare dan uwan shi ita kuma jayayya wanda ma Allah ya halitta ana yin ta ne saboda ni saboda gane gaskiya yawa in abokin rigima ta abokin jayayya ta shi ya bayyana gaskiya zan karba kawai naje da niyan mu tattauna in ya kada ni na karba amma sai a kada mutum ya kiyarda nace sai dai ya ji ya nazari bai yarda ba gaskiya to kaga wannan shi aka hana amma da manufa mai kyau don ka bayyana addini don ka bayyana matsalar da ke cikin wannan abin ba laifi bane a tattauna ba da kuma ita jayayya yawan yinta yana zidda mutunci yana sa a rena mutum a mera shi ba komi ba Allah ya kiyaye amin kuma hadisi ya nuna mana cewa ba a yin wato zolaya shine almizah zolaya da irin wanda muka sani ana yi to babu zolaya muna ganewa ko kuma zolayar da aka hana ita ce zolaya wadda wato take jawo damuwa tsakanin mutane zolaya wadda za ta sa kare na mutum ko kuma zolayar da aka yi da ƙarya irin wargi wasa da zolaya irin ta karya wannan ba ta da kyawu amma zolayar da kake saboda nuna kyawawan halaye da kuma kyakkyawan magana da kuma sa mutane cikin nishadi ka raba su da wata 'yar damuwa da suke ciki kana zule su wannan ba hana shi ba muna ganewa ko domin imamu tirmidhi ya to ya hitar da hadisi sahabbai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aiki Allah innaka la tudaibuna lalle kai manzo Allah kana zule mu kana wasa da mu manzo Allah ya ce inni la aqulu illa haqqan ni cikin zolaya ko da nake ba na faɗin komai sai gaskiya to kenan idan zaka zolaye mutum to ka faɗi gaskiya kai gaskiya cikin wannan zolayan wurin zolaya ka ka kirkiri wata ƙarya ayi abin da yake gaskiya ne ayi abin da ba ƙarya bane wannan ba hana ba saba alkawari kuma wannan hadisi ne ingantacce sa'annan kuma magana akan shi ga yanar cikin alkur'ani cika alkawari ko yawwa saba alkawari baya da kyau cika alkawari shine dabi'a mai kyau Allah subhanahu wataala ya samu dace da haka dai hadisi ya karantar da mu waɗannan abubuwa ba su da kyau idan sun saba ma addini jayayya game da addini ba dan mutum ya tabbatar da gaskiya ba sai dai ya tabbatar da girman shi da ilimin shi wannan baya da kyau na biyu zolaya zolayar da ba ta da kyawu wadda wurin yinta sai a yi ta yin ƙarya a yi ta ƙirƙiran ƙarya a yi ta ɗebo wasu abubuwa waɗanda babu su ta wannan ba ta da kyawu amma yin za a yi gaskiya abu ce mai kyawu haka saba alkawari ma abu ne da ba da kyawu idan ka yi ma mutum alkawari to ka cika mai alkawarin shi idan ka san ba za ka cika ba to ka gaya mashi abin ba zai yi ba ko da ka mai alkawari nan da kwana kaza cikin kwanakin kaga dai abinda kake so kai mashi din nan bai samu ba kuma ga ya gobe ne ko jibi alƙawari sai ka kira shi ka ce ka abin nan wa har yanzu bai zuwa nuna ba har yanzu ban same shi ba kuma kaga gobe ne ko jibi ne saboda haka na ƙara tunatar da kai in Allah ya sa abin ya samu na baka in bai samu ba kuma na sanar da kai kenan lokacin ma dai in yayi ba samu za kai ba sai dai a ƙara tarar gaba wannan ba saba alkawari ba ne wannan cika alkawari ne domin kayi ma mutum alkawari kuma ka nuna mai kai ma akwai abin da kake jira baka samu ba Allah ya samu dace hadisi na 1410 mala yace wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karba hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi yace khaslatani dabi'u guda biyu la yajtami'ani fi mu'min ba su tattaruwa a cikin mai imani al-bukhlu ruwa ruwa ba ta shiga cikin rayuwar mai imani duk wanda ya bada gaskiya da Allah to mai kyauta ne wa su'ul khuluq da kuma mugayen halaye duk mai imani ba za ka gan shi da mugun hali ba da mummuna hali ba da rishin kirki da rishin sanin girman babba da kuma tausaya ma na ƙasa ka gan shi ga ya mumini amma bai iya zamantakewa ta makwabtaka ba bai iya mu'amala da 'yan uwanshi musulmi ba bai iya mu'amala da wasu ba waɗanda ba musulmi ba kuma cewa yake shi mai imani ne ga ma alamomin imani tare da shi to manzo Allah ya ce waɗannan mugayen halaye guda biyu ba su haɗuwa a cikin rayuwar mai imani akhrajahu tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da shi wa fi sanadihi dhaf shi ma dai a cikin isnadin shi akwai rauni to amma kowane ɗaya cikin su in ka doka to dalilai sun zo game da shi ko ba haka ba yawwa ruwa wato a al'ada da shari'a an riga an san muninta ba ta da kyau domin Allah subhanahu wataala ya zarge ta wurare da yawa Allah ya ce wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirathu as-samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya ce waɗanda suke ruwa da abin da Allah ya ba su daga falalar shi su bar tunanin rowar da suka yi ita ce alkhairi gare su Allah ya ce a'a ita ce sharri gare su kuma abinda suka yi rowar nan za a rataya musu shi ranar alkiyama kaga Allah ya zargi mi rowa anan kuma Allah ya ce alladina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl waɗanda suke rowa kuma suna umarnin mutane da rowa wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli kuma suna boye abinda Allah ta'ala ya ba su na falalashi wa atadna lil kafirina azabun muhina kafare mun mustana dan azaba mai wulakantarwa kuma Allah ta'ala ce ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal shin ku ne waɗannan waɗanda ake kiran ku domin ku kashe kuɗin ku a cikin hanyar Allah subhanahu wataala amma kuma a samu masu ruwa cikin ku Allah na kiran ku ku bada ku kuma kuna ruwa wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi duk wanda ya yi rowa to yana makan shi rowa ne fa ya hana kan shi alheri ne wallahu alghani wa antumul fuqara Allah subhanahu wataala mawadaci ne ku ne talakawa kaga waɗannan ayoyin duk sun zargi rowa kuma Allah subhanahu wataala ya ce wallazina yaknizuna dhaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim Allah ya ce waɗanda suke adana zinari da azurfa ba su ba da su a cikin hanyar Allah subhanahu wataala Allah ya ce ka masa albishir da cewa 'yan wuta ne waɗanda suke rowa da dukiya ga ta an samu amma ba a bakuwa sai dai a yi ta ashiya ba su ba da haƙƙin Allah subhanahu wataala kai Allah subhanahu wataala ma ya zargi mutunan da shi bai badawa kuma bai kwadaitarwa a bawani nashi bai bada kuma in yaga wani zai sai ce kai baka da wayo ba Allah ta'ala ya ce ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim kaga wanda ke karyata ranar alkiyama Allah ta'ala ce shire wanda yake hana maraya haƙƙin shi tun kuɗa maraya canye mai haƙƙi sai Allah ya ce wala yahuddu ala ta'amil miskin kuma baya kwadaitarwa akan abincin miskini kaga shi bai badawa to ballantana ma ya kwadaitar wasu su bada kuma Allah ya ce wala tahabbuna ala ta'amil miskin ba ku kwadaitar da juna akan abincin miskini kuma da Allah ta'ala ya zano laifuffukan mutunan da ya shiga wutar jahannama Allah ya ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim ya shiga jahannama ne saboda bai imani da Allah ba Allah mai girma wala yahubbu kuma bai kwadaitarwa ala ta'amil miskin akan abincin mabukaci talak kaga shi bai bada ba kuma baya kwadaitarwa kuma Allah ta'ala yayi bayanin cewa 'yan wuta idan suka shigo wuta aka ce ma salakakum fi saqar قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين abin da ya kawo su jahannama za su cewa saboda ba su ci da talaka ko kaga duk abu abu ɗaya ne akan ruwa duk yana nuna mana cewa ruwa ba ta da kyau muna ganewa ko to saboda haka ruwa ba ta da kyau Allah ya kiyashe mu da garita amin to me ake ce maruwa malamai sun yi magana daban-daban suka ce mutum yana da dukiyar da za a zakka ya hana zakka shine ruwa shi kadai amma magana wadda tafi inganci duk wani haƙi da yake na wajibi a kanka in ka hana to maruwaci ne kai muna ganewa ko duk wanda ya hana wani haƙi da yake a kan shi to azaban Allah subhanahu wataala sai ta same shi inda bai tuba ba Imam al-Ghazali ma cewa ai wannan haddin na ainihi iyakance rowa bai ba yace mutunan da ya sai nama ya sai kilon nama ko rabin kilo na nama ko rabin rabin kilo na nama da ya je ya auna sai ya ga bai cika ba ya maido ya ce sai an kara mashi yace shi ma nan maruwaci ne kaga hakkin shi ne amma saboda tsananin har sai kaje kawuna ko ya biya wurin wani mai awo ya auna da Allah auna mana namun nan magani ya cika suka ba sai ya koma ya ce ta wannan shi ma marubuci da kuma wanda zai mai da waina ya zo ya sai waina ta dala ɗari dala biyar biyar take guda nawa ya kamata ya samu sai ya samu ishirin ba ɗaya sai ya koma ya ce kai ishirin ba ɗaya ce ka bani shi ma marubuci ne da wanda shi ma zai zuwa ya sai biredi ya sai biredi baget biyar sai je ya ga hudu komawa akwai nauyi ka koma ka cika biredin da ka bani bai cika ba nawa biredi yake wanda yake ya danganci ya danganci wanda ya mai daɗin amma da duk wanda zai sai baget biyar kasan ya haikarin shi to dai imam al-ghazali ya ce duk waɗannan duk wanda ya wannan marwaci ne haka ma wanda yake kuntata ma iyalin shi wanda yake matsa ma iyalin shi bisa loma ɗaya da suka ƙara cikin dukiyar da ya ba su loma guda ya ce bai yahi ba ko kuma yana da dabino ɗaki ya hiddo ya ba kowa yara aka ba su uku uku mata kuma aka ba su biyar biyar gaban shi da aka canye kuma da ya sake da sai ga ana cin dabino ya shaƙo wani yaro ce na ku samu dabino ba dai ne aka ƙara zuwa aka ɗauko ya shi ma nan marubuci ne da akwai masu irin wannan rayuwa Allah ya kiyaye da kuma mutunan da ya shirya an yi mai sadid din shi an gyara mai shi ko an mai shawar mai shi ko an mai wani abu daga cikin abubuwa dai na daɗi ya zanna za ya ce sai ya ji sallama wani kuma sallama wanda ya ya ce da Allah baya rabi sai ya ɓoye shi ma mene ne kuma durowa ce amma dai wannan durowa ce ta al'ada bisa ga al'ada wannan ana ɗauka shi marwaci amma a shari'a wanda ya hana abin da yake dole akan shi ake ce ma marwaci ko kuma wanda ya hana zakka alhali ta waje ba akan shi to kaga kenan a rowa addinin musulunci bai da ita ba saboda Allah subhanahu wataala karimun ne jawadun ne Allah mai badawa ne ko ba haka ba Allah mai kyauta ne baka ce ya baka ba baka yi in ka ce ya baka kuma ya baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta gare shi baiwa yake yi har ma sahabbai saboda tsananin kamanta kyautan manzo Allah sallallahu alaihi suka ce ya mahi iskan da ke kadawa kyauta kafirai kafiri ya zo wurin manzo Allah ce manzo Allah ka bani abin da Allah ya baka manzo Allah ya ce ka dauki tumaki ga sunan ya je ya ce na dawo daga wurin wanda baya jin tsoron talauci duk abin da ke gare shi yana iya baka yi zanna baya da to mu ina muka samu ruwa Allah mahalicinmu da muke bauta ma kyauta gare shi annabinmu da muke bi muke kauna muke so kyauta gare to ina muka samu ruwa ya kamata da wanda ya samu kanshi maruwaci to ya binciki kanshi da wa yake koyi ha da wa yake koyi kaga da shedan yake koyi shedan shine maruwaci shine yake umarnin mutane da mi garowa ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha shaytan yana umarninku yana tsoratar da ku yana maku alkawari da mi talauci in ka je zaka bada sai ya ce kakka bada domin ka bada abin ka ragewa zai wa ya ce ma an ka bada zai dawo dama ba dole abin da ka bada sai ya dawo ba abin da ake so in ka bada ka samu lada shine babban abu in ya dawo ma me zaka yi da shi barin shi za ka yi amma ya tafi wurin Allah Allah ya rubuta maka lada godiya ta tabbata ga Allah domin akwai ranar da za ka bukata shi kaga kwanciyar kabarin nan da za ka yi mai tsawo yanzu wani ya shekara dubu goma kwanci yana can kwanci in bai alheri ba ya za yi wani dubu tara wani dubu takwas wani bakwai yanzu wanda suke kwance makabartan nan makabartun nan namu na maladi akalla akwai masu shekara 60 suna nan kwance ko ba haka ba suna nan ba abin da yake tare da su sai aikin su suna nan an yi sabi nawa suna nan amma kuma suna ta rayuwarsu domin shi Allah subhanahu wataala yana mu'amalanta su da yadda suka rayu a duniya ka kyawun aikinka shine zai cece ka cikin irin wannan rayuwa kuma ka tashi cikin aminci ranar alkiyama saboda haka kenan kuma Allah ya yi alkawari ya ce ma an faktun min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka bada na wani abu dan Allah ba ku rowa ba to Allah zai mai maku gurbin shi zai ba ku maimakin shi ya ma ba ku wanda yi shi fa yudha'ifuhu lahu ad'afan kathira sai Allah ya ribanya mai shi ribanya wa mai yawa wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ribanya wa ga wanda ya ga dama to haka jama'a mu bar ruwa ruwa ba ta da kyau mu ba da kalilan Allah zai ba mu kafiran haka mabarata ke cewa kuma gaskiya ne ka ba da kanka hana hadisul qudsi Allah na cewa ya ibn adam anfiq yunfaq alayka kai dan adam ka dauka ka bada an baka kai ma Allah da ya baka yace ka bada kuma zai maido maka to menene na tsoro kai ta jin tsoro kana kana rowa kana rike abin kana hanawa har ka zo ka mutu baka unwana da shi ba kuma ka bar masakar karu su zo su bata abin su maka shagali da dukiyar da kai baka yi shagalin ba ai kana kallon datse kana hararar shi baka yi ci in akwai abin da ya dace su sun ka samu ciza shi don ba wahala su bace ka gani kamar ala Allah ya baka lokacin da ka ga dace kana so miyanka sun guda Allah ya wadata ka sa kuɗi ka ci abinka domin yana cikin godiya ga Allah subhanahu wataala ba alma bazaranci bane amma miyanka ya za ya zanki tararuwa kuma shi kenan haka za za sai dai haushi sai da rayuwa ce wannan to mutum ya makan shi ruwa fa kenan ina ga wasu bayan Allah da zai dauka ibada duk wanda ya hana kan shi galibi ai ba wani to kakka hana kanka kuma kakka hana waninka don lokacin da ka samu dama to ka dauka ka bada ka kai ruwa saboda ka wannan dai hadisi isnadin shi mai rauni ne amma ma'anar shi mai kyawu ce ta tabbata cikin qur'ani ta tabbata cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya samu dace hadisi na 1411 malayin cewa na biyu wararra ta radiyallahu anhu qal an karbo hadisi daga abu wararra ta Allah ya kara mashi yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tira da amince Allah su kara tabbata gare shi ya ce al mustabbani masu zagayya da juna ma qala abinda suka faɗa fa'al al badi to yana tabbata akan wanda ya fara mana idan ka zage ni na rama to laifi yana tsayawa ne akan kai da kafara malam ya tadil mazlumu matukar dai shi wanda aka zaga da farko da ya tashi ramawa bai wuce iyaka ba yawa akhrajahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi wani hadisi ingantacce ne yana yin nuni akan halaccin wato rama mutunan da ya gaya ma bakan magana kai ma sai ka rama ka gaya mashi irinta ko kuma misali ya zage ka zagi bakan magana mummunan magana da kuma zagi irin namu da muke kaci kazanka duk sunan ya zagi to wanda ya fara maka kuma ka rama kai ba ka da laifi shi ke da laifi saboda Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyatu mithluha Allah ta'ala shi yace in amma mummuna kai ma karama wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi idan za ku yi wani abu da aka muku marar dadi to ku yi daidai wa daida daidai yadda aka muku kan ku kara yawa ga yadda aka muku ku maimaita abin in zagi ne yace ka cika zakka yace babanka in kace shi ma ya cika zabba amma in wurin rama aka ce ya ci kaza baban shi da uwar shi da kakan shi da kaku kaga an wuce iyaka to yanzu da kai da shi duk yi tarayya ko kuma ya gaya ma wata magana baka ko ya ce ma kai ta jahilin banza sai kuma ka ce kai ta jahili wawa sakarai jaki kaga ka wuce iyaka to ka dawo kun yi tarayya da kai da shi duk kowa zunubi ke gare shi amma yace ma sai jahilin banza ka kasa hakuri ka ce kai ne jahili to ba ka da laifi wurin Allah muna ganewa ko to da haka dai hadisi yana nuna wato zagi baya da kyau amma in an shi zagi baya da kyau kamar yadda zamu zo mu gani musulmi baya zagi to in ya kama a matsayin shi na mai rauni a matsayin shi na dan tara bai cika ba to ka iya samun shi wani wuri ya yi rauni wani lokaci ya yi sanyi yana iya zagi yana iya bakan magana gwargwado da aka samu mutum to in ta kama mutum ya yi yana da laifi in aka rama kuma wanda ya rama daidai da yadda ya gaya mashi baya da laifi sai in ya wuce iyaka ya yi ƙari allah ya samu dace hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyu malam yace wa nabi sirmata radiyallahu anhu qal an karbo daga abu sirma Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man dalla zira da aminci Allah su kara tabbata gare shi yace man barra musliman duk wanda ya cutar da musulmi barahu Allah sai Allah ya rama musulmin sai Allah ya rama musulmin cutar wanda aka mashi duk wanda ya dauko wata cuta wata cutarwa wani abu mara daɗi ya shigar da shi a cikin rayuwarka shi ma Allah ta'ala sai ya shigar da irin wannan abin a cikin rayuwar shi wa man shaqqa musliman shaqqa Allah alayhi duk wanda ya saba ma musulmi to shi ma Allah subhanahu wata'ala sai ya shigar da sabanin akan shi ko duk wanda ya shigar da wahala ya kawo ma musulmi wata wahala shi ma sai Allah ya rama mai ya shigar da shi cikin wannan wahala akhrajahu abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi wa tirmidhi da imam tirmidhi wa hasanahu kuma yace hadisi ne mai kyau hadisi yana nuna aljaza'u min jinsil amal sakamako daga irin abinda mutum yayi ne da abinda kai mai kyau Allah subhanahu wataala zai ma kyakkyawan sakamako in kai mummuna Allah subhanahu wataala zai rama ma wanda kai mu mummuna din mana hadisi yana cewa mu yi hakuri duk abin da aka yi mana mu dauki juriya mu yi hakuri Allah na nan Allah zai saka mu kan mu yi kokarin dauka ban samu ce mu rama da kanmu mu bar mutun da Allah Allah subhanahu wataala yana nan la yadhillu rabbi wa la yansa Allah bai bacewa Allah baya mancewa to abin da aka yi ma bawan shi ba da haƙi ba to Allah subhanahu wataala sai ya shiga ma wannan bawa na shi الله يكيي وانا ابي الدرداء رضي الله عنه قال ان كلمه daga abu الدرداء Allah ya kara masa yarda yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم يace ان الله lalle Allah yubghidul fahisha Allah yana kyamar mutunan da yake mai alfasha mai faɗin magana ta alfasha magana ta gamtsi ta batsa magana ta tada sha'awa maganan siffanta mata siffanta kwanciya da mata zama da mata kala kaza da mata kama mata irin waɗannan ɗumumuwa da waɗanda ana yin su ana ana jin dariya ana nishadi sha'awa na tashi to Allah na kin wannan mutunan albazi'a kuma mutunan da yake watsatse mai watsuwa wanda in ka taba shi to bai saurara maka bai saurara ma na gabanka babu wanda ya sai hana shi sai ya watsar gaba daya inda ka san tartsacin wuta in ya zo sai ya ƙara watsu-watsun shi sannan wutar ta tsaya to shi ma haka yake to Allah ta'ala ba ya san irin wannan mutunan Allah yana son mutum mai ragowa mutum mai rangwame mutunan da in an bata mashi rai ya je za a yi watsuwar shi aka taushe sai ya bari aka ce kakalla akwai manya sai ce to shi kenan akhrajahu tirmidhi wa sahahu imamu tirmidhi ya fitar da shi kuma ya ce hadisi ne ingantacce hadisi na 1414 ma'ana ya ce walahu min hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu kuma yana da riwaya daga hadisin abdullahi dan mas'ud shi imamu tirmidhi rafa'ahu ya ɗaukaka shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce laisa almu'minu bi ta'ani mumini ba mai suka bane na an zo da abin da ta'an yawa to ba yawan ake ni suka ma'ana mumini baya sukar ra'ayin yan uwan shi muminai ba ka zawa ka samu mumini yana sukan muminai yana suka su ma'ana yana bata su yana faɗin ɓatanci game da su yana ɓata musu suna walalla'ani haka ma mumini ba mai la'ana ba ne ba mai la'anta ba ne ba mai tsinuwa ba ne muna ganewa ko shi mana ya zo da la'an yawan yi ba yawan ake magana ba domin la'anta ya kaɗan da mai yawa duka haramun ci shi ne tsinuwa Allah ya tsine mawa ne muna ganewa ko ko matarka ko ɗanka ko ƙananka ko wanka ko yaranka ba a san irin wannan ɗaya bi kawai ka rage Allah tsine maka albarka ko Allah wadda ranka ba ya da kyawu wannan momini ba halin shi bane ba ɗabi'a shi bane ka same shi yana la'ana ba yana la'anta yana tsinuwa ba walal fahisha kuma mumini walal fahishi ba mai alfasha bane kamar yadda san hadisi ya tabbatar Allah yana kyaman mai alfasha ko walal bazi'i kuma mumini ba watsatse bane saboda ka duk waɗannan abubuwa da suka da la'anta da alfasha da watsuwa duk ba ɗabi'u ne na mumini ba mumini yana son mumina yan uwan shi muna ganewa ko mumini yana son mumina yan uwan shi kuma mumini yana addu'a ta kware ga yan uwan shi mumini na kirki dan idan matar shi tsabata mai rai sai ce Allah muke albarka ko kuma Allah shirya ki amma ba Allah tsine maki ba shege ya tsinanna wannan ba da bai mumini bane aka danka kai mai addu'a ta kwarai domin addu'a sabka take yi to kai ta kware mana sai Allah ya shirya shi sai Allah ya sa mai albarka haka muminai kana rayuwa tare da su kai masu kyakkyawan zato ka bar daukan muminai wanka makiyanka ne masoyanka ne ko wani abu suka ma ba daidai ba ka zanki daukar shi madauka ta kwarai ka masu kyakkyawan zato ka ce abin kwarai ne suka yi da niyya ta kwarai ne abin ya canza mun yi zama da wani mutum wasu shekaru can baya wani dattijo ne ya Allah ya mai cika mutunan gaye ne dattijo ne mun yi karatu na wajen wata guda ɗaya tare da shi ya mai lokacin mulkin tanja muna can ma aka yi kudeta muna cikin karatu muka ji daramniya to karatu ne ake yi haka mutane sun kai yawan haka cikin masallaci nan bayan nijelak babba ta ya mai lokacin wurin duk daji ne ma akwai ta makaranta da mutanen katar suka gina tana nan har yanzu nan muka yi wata ɗaya cikin muka yi ba mu yi da watan ɗaya ba da muka ji wannan dirim ne aka tashi aka ce a bar karatun kowa ya kama gaban shi to idan da abin shi in ya ɓaci ba ya ce an mai sata in ya zo ya suke kayyan shi na rubutu ko kuma bik ɗin shi ko wani abu dai na unwanin shi an ɗauke sai ka yana cewa wani mai imani ne daukan mana abu har abada ba za ka yana cewa wani mugu bane wani barawo bane wannan wurin a ce ana karatu hada barayi wurin ko takalmin shi ya zo ya suke babu sai ce wani bawan Allah ne na kwarai zo ya ari takalmi na kaga irin wannan rayuwa rayuwa ce mai kyau irin ta ake so mai tana da wahala amma kuma ita ce addini sai kyakkyawan zato sai ka rayu cikin aminci ka samu lada mai kyau wurin Allah subhanahu wataala amma kana tunanin yan uwanka musulmi makiyanka ne to ina rayuwa take manzo Allah ya ce zannu bil mu'minina khaira ku yi zatan alkhairi ga yan uwanku masu imani to abin da aka yi ka dauke shi a madauka mai kyau Allah subhanahu wataala ya samu dace malai yace hasanahu kuma imamu tirmidhi ya kyautata shi wa sahahahu al-hakim kuma imamu al-hakim ya inganta shi wa rajjaha ad-darqutni wa qafahu darqutni ya rinjayar da wato cewa hadisi ne mauqufi Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya sa mai aiki da shi kuskure kuma Allah ya yi mana a lokaci yana nan ko to assalamu
ya ce kafiri ne yake aiki wajen shi hawa irin wannan nasaru masu zawa suna aiki cikin ƙasa to sai shi mutuma yake aiki tare da shi sai ya ba shi karen shi zai tafi a balaguro da gidan ya kula sai ba ya ce duk kullum ya kashe jika ga karam sai ta yi balaguro wajen kusan wata to shi mutumin sai ya gani kawai ta zai kashe mai kare jika guda kullum sai na kashe mai dala talatin dala saba'in bima sai rike ɗari da talatin da ya ci haƙƙin wannan ba ko kafiri ne ba a ba a zalunta shi wacce ya gani ai kare ne ko kare ne ai kare ne karen ba na shi bane kuma ko karen ka baka ci da me za na ka sai makare abincin dala ɗari ya ce ko shi rai ne fa duk da kare an ce ba bai halitta kare ke gida ba amma kuma mi ba ga hadisai ba an ce karo ce ta shayar da shi Allah ya yi mata ta shiga aljanna karuwa makiya Allah ce makiyan manzo Allah ce amma kuma mi saboda ta shayar da kare mi Allah ya mata saura ka kare aka bar mai a cikin gida bature ne ya bar mai karen ya baya kudi ya ce kullum ya kashe makaran shika yi kuma sai ya ga shika ta kare naka ne kudinka ne shi kuma sai ya kashe dala talatin talatin kuma ga shi yanzu ya shiga damuwa ya za yi sun ka bari da ya zo ka gaya mashi tun da dai shi ba sadaka za ka mashi ba ko kuma in har yanzu kana nan tare da karen ka yi lissafin kwanakin da ya baya nan ka kashe makare kudin shi kuma kare ne na gadi kare ne irin karnukan da aka ce a rike su ne wadda kenan ba wani abu ne na sabon Allah ba in karen na na yanzu kana tare da shi sai ka ci gaba da ci da shi kudin da ba kashe mai ba ka kashe mai abin shi baka ji bahaushe ya ce kare da kudin shi ba ina za ya tafiya sai je wurin malin sha rubutu kudin shi ne
zun bai samu hanyar ganin mutumin ba ya za a yi da kuɗi yanci karen ba yana nan ba suna tare da karen ba in suna tare da karen ya ce da shi in kuma ba yadda za a yi to shi kenan sai ta istighfari ita roƙon Allah ya yahi mashi laifin da yi in ba yadda za a yi ko kuma ya samu wani abu wani aiki na alheri daga cikin aikin alheri ya yi da abu ko wani gyaran hanya ko wani gyaran kudin suna da yawa ko wani gyaran kwalbati ko wani gyaran magewaya ko katanga wasu mutane ta lalace ta da musu in kudin sa su isa wani da yake alheri sai ya da abu na'am wanga na biyu ke tambaya a lokacin yanzu aha to shi kira sai masha wannan na bigar tala yake tambaya ce rawa kafiri ne ya nuna kirista yake zowa wajen cikin wani almajiri ne yake yana bara ya mai rukuyya dan saboda bai da lahiya ce wai ya halitta a mashi
wai wanda ba musulmi ba ne ya zo wani almajiri yake so a mai rukiya shi ba musulmi ba ne bai halitta ba ba a mai rukiya saboda rukiya karatun alkur'ani ne kuma da niyan samun lafiya ba wai da niyan wa'azi ba ko ya musulunta ba to bai halitta ba bai da kyau wato tambayar ma ita ta biye ce kuma ya ce a sauke mai alkur'ani ko a sauke mai alkur'ani qur'ani ana sauke shi ga musulmi ne musulmi wanda ya bada gaskiya gare shi ake karanta ma alkur'ani a yi tawassuli a yi kamun kawa da zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da karatun qur'ani Allah ya biya bukata amma ta musulmi ta wanda ya bada gaskiya gare shi gaskiya
na'am ta ce wanga ya- hukuncin muƙabala ya ce ita haya take Da yake- gari ita ce jayayya ne Eh,
muqabala dama ma'anar ta huska da huska saboda haka da mukabala da shayayya daidai ne duk mun yi magana cewa in an yi da hus- da manufa mai kyawu babu wani abu sai dai yawan yin ta kuma yana zubar da mutunci kuma yana sa a rena addini A'a.
amma ya halitta a yi da manufa mai kyawu domin a bayyana gaskiya na'am wannan ya ce ya kasance yana karanta alkur'ani har izo goma ba tare da an mai gyara ko guda ba ya ce kuma yana sabkewa tun farko har ƙarshe bai ji- wuce a mai gyara ko ishirin ba ya ce amma matsalar an ce koma karanta bitartin yana da matsala ba iyawa to shi ne ya ce yake neman shawara a wajen ku ya A abin da yake tambaya wai game da hada alkur'ani in zai yin karatu irin na karatu na tsangaya na na allo baya faduwa amma in yace ya tsaya ya karatu a natse da ka'idodi na tajwidi sai ya ta kama shi koyo za kai tunda kana so tunda kana so ka zan yi karatun irin wannan ba sauri kake ba a hankali daki daki kana yin shi to yadda ka koya ma kanka wancan haka za ka koya wannan koyo za ka yi sa kai ne sa kai ne wanda ya yi bauta ciwo in ji bahaushe in ka sa kanka sai kai dukkan munan karatu allo muka yi shi muka yi shi muka iya da farko daga baya kuma aka sauya ko ba haka ba shi muka yi wannan nan ratatata din nan a hankali ko yanzu in ta kama ba man cewa muka yi ba sai mai abu sa kai ne in ka sa kai komi ma sai kai na'am ƙarshe wannan ya ce mala ya samu macen aure sai dai baya da aikin yi, yana bara addu'a
ya samu mace aure ce ba da aiki yi. ta leko ta koma ce kakka yarda kakka yarda ka yi aure ba ka da aiki yi. Ka- ka- ka- ka- ka bari sai ka kama aiki ga hannunka wata sana'a kudin da za ka auren da su ka je ka yi kasuwa da su ka koyi kasuwa ka ɗauki kudin aure ka bada kuma da kai da amarya ku zo kuna kallon juna ana ganin kowa na, na, na ganin laihin juna soyayya ta koma kiyayya kira ka kai kokari ka samu aiki yi ka samu sana'a ka rike samu kasuwancin ka bakin gwargwado sai ka yi auren ka yawa kullum dai abin da za ku ci da kai da amarya ba za ka gaza ga- game da shi ba Allah ya samu dace da ka samu amaryan nan baka da sana'a yi to kuma Allah ya baka sana'a Allah ya baka aiki Allah ya baka kuɗi wadatacci waɗanda za ka yin aure kuma ka raka ku ci wai na kwai ku yi shagali da kai da amaryar Allah ya sa albarka akwai wani ba- da baban shi ya rasu cikin makaranta da kuma ni ga addu'a to akwai wani bawa Allah da abin nan baban shi ya rasu a nan makarantar su liman Ah, ana bara addu'a gare shi Allah ya ji kanshi Allah ya mashi gafara Allah ya sa ya huta sana akwai shi kanshi liman a tsohon matar shi ta farko shekaran jiya Allah ya mata cikawa to ana bara addu'a gare ta Allah ya ji kanta ita ce uwan 'ya'yan shi manya Ah, Allah ya mata gafara Allah ya sa ta huta Allah ya karbo bakuncinta Allah ya bi mata baka da ku na akwai tambaya eh, malam ya ma mahaifiyar shi sadaka da baban shi to kuma yana ɗaya ma kenan bayan sun bayan sun mutu kuma yana ɗaya ƙaunar shi da ma- magajiyar shi sadaka a mutum ya ma baban shi da mahaifiyar shi sadaka to ko zai iya makaunar shi duk sun rasu haka zai iya masa sadaka haka Allah ya kai masa ladan su dai na uwaye ba sabani amma na wanda ba uwaye ba wannan akwai sabanin malamai wasu suna ganin ya halitta a yi wasu kuma suna ganin bai halitta ba kuma waɗanda suke ganin bai dace ba ɗin su suka yi dalili saraka abin yana tsayawa ne akan uwaye kawai shi ya fi dalili shi ya fi inganci Allah ta'ala ya samu dace
to sai magana ta wadda aka yi nan cikin hadisi na'am magana da aka yi tare alba- eh, bayyana alfasha da haka ɗin wato in mutum tare da iyalin shi ne ɗan bai wannan shi ma akwai laifi
magana ta alfasha tare da iyalin shi eh, eh, wai maganan alfasha da iyali duk baya da kyau me me kai ka magana kada ga ga ga ka ga iyali kuma kun kuma kuna nan mugun dimi to to mugun dimi mi zan matar ka ce halaliya ka ke ma halaliya ki ne namiji to sai mi kuma ka koma ana wata wannan shedanci ne bai da kyau gamtsi ba ya da kyau ko ina ba ya da kyau yawa inda yake da kyau wurin shari'a ko wurin kai kara da sauran sai ka yi bayanin ga abin da aka yi nan ka iya waɗin cewa mutane ne kullum suka zanna ga ɗumumuwan da suke yi sai ka bada irin ɗumin da suke yi saboda a san menene suke yi amma haka kawai mai bukatan miji da mata su koma suna wasu ɗumumuwa in ba shaidanci ba ku yi maganganu na soyayya mana waɗanda za ku samun lada wurin Allah subhanahu wata'ala ba wai maganganu waɗanda Allah ba ya san su ba ko ba haka ba to haka ya kamata amma ba irin waɗannan dumuma ba waɗanda Allah ba ya san su na'am na'am to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana bukatunmu Allah ya shayi mana hawayenmu Allah subhanahu wata'ala ya samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka ci gaba da saukar da ramaka gare mu Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka damunan nan da muke ganin kyawanta ko ina a cikin jawohin kasan mu Allah subhanahu wataala ka sa ta kare lafiya Allah ka sa mu samu ci maka mai yawa mai albarka Allah subhanahu wataala ka sa karshen yunwan mu tazo ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah subhanahu wataala shaguna da yawa sun kare Allah ka maido su ya Allah abin da ke cikin su babu Allah ka cika shi da arziki ya Allah da yawa sun durkushe Allah ka tara su ya Allah da yawa sun kare Allah ka dora su da yawa shagunan sun mutu Allah ka raya su da yawa cikin mutane sun bar gari Allah ka dawo da su ya Allah ka ba su aiki mai albarka ya Allah waɗanda suke zanda cikin gari kuma suna fafatakarsu ya Allah ka samu fafatakarsu albarka ya Allah Allah ka rika masu ya Allah Allah ka raba su da halin kakanika ya Allah ka ba ka samu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali jami'an tsaron mu Allah ka kare mana su ya Allah daga halara yan ta'adda da yan bindiga ya Allah shugabannin mu Allah ka kare gyara mana su ya Allah dukkan abin da za su yi domin ya amfane mu ya Allah ka bar su yi mu shi ya Allah duk abin da za su yi domin su cutar da mu Allah ka kame hannayensu ya Allah Allah kada ka bar su aikata shi ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya mariga ya Allah ka ji kansu da gafara Allah ka ji kansu da rama Allah ka sa sun huta matasan mu Allah ka shirya su ya Allah samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah ƴaƴan mu kanana da manya Allah ka kare su ya Allah Allah ka tsare su daga sharrin mutane da aljannu ya Allah Allah ka hada su da shiriyarka ya Allah Allah ka sa zama manyan gobe na kware ya Allah ilimin da muke karantawa Allah ka sa ya amfani mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka ji kan magabatan mu ya Allah malaman mu da iyayen mu da kakannin mu da yayin mu da kannan mu da abuka arzikin mu gaba daya Allah Allah ka lullube su da rahmarka ya Allah Allah ka sa kwance su hutawa ya Allah Allah da mu da su gaba ɗaya ka hada mu da su gidan aljanna Allah ka kara mana san annabin ka ya Allah Allah ka kara mana san ka da annabin ka ya Allah Allah ka kara mana san ka da annabin ka ya Allah Allah ka kara mana san ka da annabin ka da addinin musulunci ya Allah Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai ya Allah Allah ka raba mu da rabuwar kai ya Allah Allah ka samu zamanto al'umma guda ɗaya ya Allah masu tausayi masu kaunar juna masu taimakon juna ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da alkhairi waɗanda suke ɗaukar karatun nan Allah ka biya su ya Allah Allah ka saka musu da gidan aljanna waɗanda suke ɗaukar nauyin shayin da muke sha Allah da ruwan da muke sha Allah ta'ala ka saka musu da alkhairi waɗanda ma suka gayyato mu wurin nan domin mai karanta addinin ka ya Allah Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka shayi musu hawayen su wanda ya gina wannan masallaci domin mu zanna mai karatu Allah ka saka mai da alkhairi Allah ka sa mu dukiyar shi da iyalin shi da rayuwar shi albarka kuma Allah ka yawaita mana irin shi ya Allah Allah mu ma ka hore mana abin da zamu irin wannan aiki mai albarka ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka raba mu da bacin rai ya Allah Allah ka raba mu da damuwa ya Allah Allah ka haskaka mana rayuwar mu ya Allah Allah ka sanya mu cikin kyakkyawan yanayi ya Allah Allah ka cika mana hannayen mu da arziki ya Allah ka cika mana zukatan mu da arziki da albarka da alkhairi ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين